إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشيك بركاته من وانا مكرنتا من البركة مكرنتا ابن تيمية يومنا رانا الحميس wacce ta yi daidai da ranar 23 ga watan jimadar ula hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 7 ga watan 12 2023 miladiya yau karatunmu bangaren musalawar hadisi ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahil hadis wallafar الشيخ الدكتور محمود أحمد الطحان عليه رحمة الله wanda wannan shine majalisi na 50 a cikin jerin karatuttukan wannan littafi muna cikin babi na hudu na ƙarshe albabin rabi babi na hudu da yake magana akan al-isnadu wa ma ya ta'allaku bihi isnadi da abin da yake da alaka da isnadi yau za mu tashi matashiya ta hudu al-muttafiqu wal muftariq haka ne al-muttafiqu wal muftariq kafin nan akwai taqibi akan kalmar ƙarshe da muka faɗa wajen ambatan a darasin da ya gabata wajen maganar ashhurul musannafati fihi wanda ya wallafa littafin karshe kitabul ikhwa da abil abbas as-sarraj ko as-sarraj da muka zo na yi bayani na fassara shi da wanda yake gyaran fitilu to sarraj sai bayan na koma ina sauraron karatun to ina yi darasi ina sauraron shi samu sai in samu lokaci in saurare shi daga farko zuwa ƙarshe nan kana jin kurakurai wasu gurerai sai mutum ya gyara ko ya sarraha wajen gyara wani lokacin kuma kawai mutum ya gyara cikin karatu to sarraj din duka na yi na kwakwalwa ta ya bani bangaren misbah na fassara shi da fitilu siraj shine haske gane kenan misbah shine fitila yana anan ba maganan haske ake ko fitila magana ce na sirdi yana asarraji wanda yake aikin sirdi kun san sirdi ko sirdi da ake dorawa doki dawakai jam'insa surush surush guda daya jam'insa surush kenan sarraj shine wanda yake sana'ar mai surduna ko surduna ko surduddika ba mai sana'ar fitilu ko gyaran fitilu ba yadda muka faɗa a satin da ya wuce mun gane wannan yawa to shine gyaran da zamu yi a fili to yace al-muttafiq wal muftariq shi ma wannan nau'in wani hadisi ne haka wanda suke kiransa al-muttafiq wal muftariq wanda yana da alaka da isnadi amma mai ake nufi da shi ga ta'arifi nan ya ce na farko ta'arifuhu ta'arifinsa alif lugatan a lugar larabci al-muttafiqu ismu fa'ilin min al-ittifaq muttafiq ismu fa'il ne daga kalmar al-ittifaq daga kalmar al-ittifaq ittifaq shine an san da ittifaqi ko a haɗu akan abu ya sa lamba to amma al-ittifaq fil ismi faqat amma abin da ya shafi ittifaki a wajen suna kadai an ta'arifin kamar ya gaggauta ba za ku gane me yake nufi ba za ku gane me yake nufi ne inda mun kawo ta'arifi na istilahi wato a ta'arifi na istilahi abin da ake nufi da al-muttafiq wal muftariq shine wato marwaita da suka yi suna iri daya sunan su iri daya sunan babannin su iri daya ko alkuniyar su ko wani abu iri daya amma kuma su din mutum daban-daban kenan sun yi ittifaki a daban a suna sun bambanta kuma a shakhsiya kun gane za mu zo mu yi ta'arifi akan wannan na faɗi wannan ne don ku gane nan me yake so ya nuna da wannan lambar ba za ku gane me yake nufi da ita ba in ba na yi muku wannan ta'arifin ba kenan abinda ake nufi da muttafiq da muftariq su ne marwaita da suka yi tarayya wajen suna sunan su daya ko ma sunan babannin su daya da shi da baban su duka sunan su daya to kaga sun ittifaki a me a suna shine al-muttafiq sannan al-muftariq sun bambanta a me a shakhsiyya wannan daban wannan daban amma suna iri daya shine al-muttafiq wal muftariq to sai zo ne yace wa amal ittifaqu fil ismi faqat amma abin da ya shafi ittifaki a suna kadai banda sunan babanni a sunan mutum kadai da sunanka da na wancan marwacin iri daya amma sunan babanninku daban-daban fal ishkalu fihi qalilun nadir to rikicin da ake samu da ishkali a cikin wannan kadan ne kwarai ba a fiye yawan samun rikici dan da ka kira sunan aka duba baban sai aga daban-daban kenan za a gane mutane ne daban-daban wa ta'rifu aka shi wannan ta'arifin inna ma yakunu alal ghalib to kadai yana kasancewa ne akan abinda abinda yake galibi alladhi huwa masarul ishkal wanda yake tayar da ishkali da rikicewa yace to wa yuzkaru dhalika fil mutawwal fil mutawwal abinna fil mutawwalat ana ambato wannan ne a cikin littattafai wanda suke masu tsawaitawa wato waɗanda suke tsawaitawa suke faɗaɗa wannan littafin muktasar ne littafi ne takaitacce da aka takaita shi to masu tsawaitawa su faɗaɗa su suke kawo hadda wanda sunan su zo iri ɗaya amma munan za mu yi amfani da suna da sunan babanni an gane wa huwa ila nau'il muhmali aqrab to dan haka tarayya a suna kadai banda sunan babanni ya fi kusa da nau'in hadisi muhmal akwai hadisin da ake kiransa al-muhmal al-muhmal shine wato wato shi suka ce allazi yuzannu anna al-wahid ithnay shine hadisin da za yi tsammanin mutum daya mutum biyu ne an gane sai a yi zaton cewa wannan mutum ɗaya din mutum biyu ne daban-daban alhali mutum ɗaya ne sai a yi tsammanin mutum biyu ne daban-daban kun gane alhali mutum ɗaya ne kaga akasin wannan shi kuma wannan mutum mutum ɗaya ne sai a yi tsammanin mutum biyu ne daban-daban abin nan mutum biyu ne daban-daban sai a yi tsammanin mutum ɗaya ne saboda sunansu ya zo iri ɗaya sunan babanninsu ya zo iri ɗaya kaga mutum biyu ne daban-daban sai a yi tsammanin mutum ɗaya ne amma shi alhadis almuhmal shi ne mutum ɗaya ne amma sai a yi tsammanin mutum biyu ne kun gane watakila nan an kawo shi da wani suna nan kuma sai a kawo shi da wani suna ko wata alkuniya ko wani abu sai ya tsammanin mutum biyu ne daban-daban alhali mutum ɗaya ne to tarayya wajen suna to bincike akan wannan ya fi kusa da hadisi muhammal fiye da almuttafiq wal muftariq to shi da ɗan ƙarin bayanin da yake so kaga ba za ka fahimci bayanin ba inda ba an yi maka wancan ta'arifin ba to nan wanda zai kawo muku shine wanda zai kawo ta'arifin da zai kunshi sunaye da sunan iyaye amma yanzu muna kan ta'arifi na luga kafin mu kai na istilahi yace wal muftariq wal muftariq ismu fa'ilin min al-iftiraq mun ji muttafiq ko wal muttafiq ismu fa'il lambar da yasa ne bai sa ta gurin da ya dace a sata ba yace al muttafiq ismu fa'ilin min al-ittifaq متفق متفق اسم فاعل نيدج على الاتفاق والمفترق شو كمان مفترق اسم فاعل من من الافتراق دج على الافتراق وانا شيني ضد الاتفاق كيشير اتفاقي اصطلاحا اما اصطلاحي شيني ان تتفق اسماء الرواة واسماء ابائهم فصائدا shine a samu sunayen marwaita da sunayen iyayensu abinda ya yi sama sun dace da juna kun gane sunansa da sunan babansa abin da ya sama amma in sunansu ne kadai shine nan ya sa lamba ya magana akan wannan kaga nan ne ya kamata a sa lambar nan ne ya kamata a salam ba yace sunayen marwaita da sunayen iyayensu abinda ya sama ya zama sun dace da juna hattan wa lafzan a wajen rubutu da kuma lafazi ana iya samun rubutu ya zo ɗaya amma lafazi ya bambanta da su can ba wasali suke saba a da ba wasali ake saba kamar salam da salam duk rubutu ɗaya za a yi musu an gani iri ɗaya za a rubuta salam salam daga nan kawai shadda ce ta to nake su ba su sa wasali to kaga nan ba za ka gane wannan salam bane wannan salam ne sai ta lafazi amma abin nan sai ta ma'ana abin nan sai ta lafazi amma a rubutu iri ɗaya za a rubuta yadda za a rubuta salam haka za a rubuta salam tunda su ba su sa wasali balantana nan kaga shadda nan kaga babu shadda sai dai in an zo lafazi sai ka ji na an ce salam nan kuma ka ji an ce salam daga sun yi ittifaki a rubutu a khat wato sun ittafaqa khattan wa ikhtalafa lafzan to amma shi wannan a samu khattan wa lafzan mun fahimta da rubutun da lafazin duka su zo daya sunan shi da sunan baban shi abin da ya sama ko sunayensu da sunayen iyayensu wa takhtalifu ashkhasuhum amma kuma wato sannan amma kuma ya kasance su din mutum ne daban-daban su biyun mutum ne daban-daban yace wa min zalika yana daga cikin wannan yana shiga cikin wannan ta'arifin shine an tattafiqa asma'uhum wa kunahum ya zama sunayensu da alkuniyansu ita ma ta zo daya wannan abuwa ne wannan ma abuwa ne kuma sunayensu iri daya au asma'uhum wa nisbatuhum ko kuma sunayensu da nisbarsu ta zo iri ɗaya wannan a ce alkinani wannan a ce al-taimi wannan a ce al-ash'ari misali nisbarsu dangantuwarsu zuwa ga ƙabilansu ko garinsu ta zama iri ɗaya da sunansu da nisba ta zama iri ɗaya to shi ma yana shiga cikin wannan tarifa wani hawi zalika da abin da ya kama da haka mun gane ko sunansa da sunan babansa abin da ya sama sunayensu da sunayen babanninsu abin da ya sama ko kuma sunayensu da alkuniyarsu ko kuma sunayensu da nisbarsu dangantakarsu inda ake danganta su ko kabila ko gurin zama gari nan ma ya sa lamba ya ce wa haza aghrabu misalin ra'aituhu fi kitab al-muttafiq wal muftariq lil khatib yace kaga wannan shine mafi ban mamakin misali da na ganshi a littafin al-muttafiq wal muftariq na al-khatib al-baghdadi yace wa aksaru adadin ittafaqa fihi ar-ruwat fil ism yace yawa yawan adadin da marwayta suka yi ittifaki a kansa a wajen suna fi hadha kitab a wannan littafin na al-khatib al-baghdadi shi da sab'atu ashara shakhsan abana sab'ata huwa sab'ata ashara shakhsan shine mutum goma sha bakwai mutum goma sha bakwai mutum goma sha bakwai shine mafi yawancin adadin da aka samu marwaita sun ittifaki a cikin suna da ya kawo a matsayin misali a cikin wannan littafin ko wanda ya kawo a cikin wannan littafin wa aksaru adadin ittafaqa fihi ruwatu fil ismi fi hadha al kitab a wannan littafi wato na al-khatib al-baghdadi mai suna al-muttafiq wal muftariq yace guda mutum goma sha bakwai huwa sab'ata ashara shakhsan mutum goma sha bakwai ne aka samu a wanda aka samu sunayensu sun zama sun yi sun zama iri daya to wannan har yanzu tarifi muke yi yanzu a cikin tarifin nan mai muka gane hadisi muttafiq wal muftariq duk suna ɗaya ne kawai an kira shi al muttafiq wal muftariq shine hadisin da mai da marwaita aka samu a isnadinsa ko kuma marwaitan da aka same su musamman a ce sun yi zamani daya a same su sunayensu iri daya sunayen babanninsu iri daya abinda hakkakanni abinda ya sama shi ne fasa'idan ko kuma a samu sunayensu da alkuniyarsu ta zo daya ko sunayensu da nisbarsu don inda ake danganta su to kaga nan zai zama akwai rikitarwa ta'iwa ɗaya mai rauni ne ɗaya kuma siƙa ne to kaga in ka zo in baka in baka gane su ba baka je kai karatu ka gane su ba to sai ka dauki wannan mai raunin a matsayin shine amintaccen ko ka dauki wanda shike amintaccen a matsayin mai rauni sai ka raunana hadisa ko ka dauki mai raunin a matsayin shine amintacce sai ka inganta hadisa an gane to wannan shine matsalar to dole ka san su sunayen fa iri ɗaya ne kenan ka san wani daga wajen suwa yake ruwaya daga wajen suwa yake ruwaya wannan fa daga wajen da wannan ne zaka tantance zaka tantance su amma sunayen iri ɗaya ne ba za ka iya ganiya ta hanyar suna ba sai ta hanyar karantar abun da kuma sanin ilimin da kuma sanin wannan suwa ne ne malamansa suwa ne ne almajiransa da sauran hanyoyi da zaka bi ka iya bambanta tsakanin wannan da wannan shine amfanin wannan ilimin saniya ya ce amsila misalai akan wannan akwai alkhalil bin ahmad alkhalil bin ahmad sittatu ashkhasin su shida ne ishtaraku fi hadha ism sun yi tarayya a wannan suna awwaluhum shaykhu sibawayhi na farkon su shine malamin sibawayhi wato malamin lugha din na limamin annahu na bangaren basra ba na biyu akwai ahmad bin ja'far bin hamdan su kuma arba'atu ashkhasin ne fi asrin wahidin su hudu ne kuma a zamani guda sannan jim akwai umar bin al-khattab su kuma sittatu ashkhas su shida ne cikin su kaga hadda sahabin nan mai daraja khalifa manzon Allah na biyu shi ma sunansa umar bin al-khattab kaga sun yi tarayya a wajen sunaye da sunayen babanni salisan na uku ahamiyatuhu wa fa'idatuhu muhimmancin wannan ilimin da fa'idarsa yace wa ma'rifatu hadha an-naw muhimmun jiddan sanin wannan nau'i na ilimin hadisi yana da muhimmanci sosai faqad zalaqa bi sababi al-jahl bihi ghayru wahidin min akabir al-ulama an samu sama da mutum ɗaya daga cikin manya-manyan malamai sun samu talalladiya saboda jahiltar wannan ilimin talalladiya ta hanyar inganta hadisin da bai inganta ba ko kuma raunana hadisin da ya inganta a yi ta samun wannan wamin fawa'idihi kuma yana daga cikin fa'idodin wannan ilimin na iya sanin al-muttafiq wal-muftariq min ruwat shine adamu zannin mushariki na filismi wahidan adamu zannin mushariki na filismi wahidan rashin tsammanin wanda suka yi tarayya a suna mutum ɗaya ne ma annahum jama'a tare da cewa su jama'a ce mai yawa rashin tsammanin wanda suka yi tarayya a cikin suna mutum ɗaya ne karka yi tsammanin cewa mutum ɗaya ne ga wasu can aka ce wasu shida ne sunan su iri ɗaya wai na wajen su hudu a zamani ɗaya sunan su iri ɗaya to karka yi tsammanin su hudun nan mutum ɗaya ne kiran da zaran kaga wannan sunan ya zo to ba za ka ɗauke shi wanda ya zo maka a rai ba sai ka je ka bincika ka gani wane ne daga cikinsu su hudun nan wane ne daga cikinsu akwai hanyoyin da za a bi a gane wane ne وهو عكس المحمل كاغوان يضم أكسن حديثي محمل الذي يخشى منه أن يظن الواحد اثنين wanda shi ana jin tsoron kar a yi tsammanin mutum ɗaya mutum biyu ne ta zama yi maganansa hadisi al-muhmal shi ne allazi yaksha min wanda ake jin tsoro daga gare shi an yi zanna al-wahidu ne a yi tsammanin mutum ɗayan nan mutum biyu ne alhali shi kaɗai ne to shi ne muhmal shi kuma wannan mutum biyu ne ko uku ko hudu ko sama da haka ai tsammanin mutum ɗaya ne to shi ne amfanin sanin wannan ilimi ya ce ka zo ka duba sharhun nuhba shafi na 68 sannan fa'idansa na uku a tamyiz bainal mushtarikina filisin tantancewa tsakanin wanda suka yi tarayya a suna ka bambance tsakanin wannan da wannan fa rubbama yakunu ahduhuma siqa so da dama ɗaya daga cikin su zai zama amintacce ne wal wal akharu da'ifan na biyun kuma shi kuma ya zama mai rauni ne to idan ba a sani ba fa yau ifu ma huwa sahihun aw bil aks to sai a rauna na wanda yake shine ingantaccen ko a yi akasin haka a inganta wanda yake shine mai raunin na hudu gaba ta hudu mata yahsunu iraduhu a yaushe ne yake da kyau wato a bujiro da wannan ilimin domin yayi amfani domin a yi amfani da shi ya ce wa yahsunu iradul misal yana da kyau a bijiro da misali akan irin wannan ilimin fi ma idza ishtaraka ruwayani a yayin da idza ishtaraka rawiyani a yayin da marwaita guda biyu suka yi tarayya fa yahsulu iradul misali fi ma idza ishtaraka rawiyani a yayin da marwaita guda biyu suka yi tarayya awin ruwatu ko marwaita da yawa filismi a suna da zarar an ga wannan sunan fa mutane da yawa suna da shi cikin marwaita to a lokacin ne wannan ilimin ake bukatar a bujiro da shi domin a tantance a tantance tsakanin wannan da wannan wa kano fi asirin wahidin kuma sun kasance a zamani daya nan ne ma abin ya fi zama matsala in sun kasance a tabaka daya a zamani daya wa shtaraku fi ba'd shiyukh kuma suka yi tarayya a wasu sashi na malamai zama wasu ma daga cikin malaman su iri ɗaya ne sun yi zamani ɗaya kuma wasu daga cikin malaman su ma kuma ɗaya ne an gane wasu daga cikin malaman su kuma duka malamai ne iri ɗaya aw ruwatu anhum ko kuma wasu da suka yi ruwaya daga gare su su ma su zama iri ɗaya ne waɗanda suka yi ruwaya daga wannan su ma sun yi ruwaya daga wannan kuma sunan su daban-daban kenan hanyar da za a bi a gane wannan ba shine wannan ba shine a duba malamansa to shi ma wannan yana da wannan malaman zama malaman su daya ko a duba almajiransa sai aka kuma almajiran su daya almajiran da suke ruwa wajen wannan sun yi wajen wannan to kaga nan ne ake da akwai wahala wajen tantance tsakanin mutanen guda biyu to anan ne wannan ilimin yake amfani amma idza kanu fi usulin mutaba'ida mutaba'ida amma idan sun kasance a zamanna masu nisan masu nesa da juna ba zamani ɗaya suka rayu ba fala ishkala fi asma'ihim nan ba a samu matsala a sunayensu dan da an duba malaman an ga malaman su daban-daban ne da an duba almajiran kuma an ga almajiran su daban-daban ne tunda ba su yi zamani ɗaya ba mun gane to wanda suka yi zamani ɗayan shi yafi zama matsala ashharul musannafati fi mafi shaharar littattafai da aka wallafa akan wannan ilimin alif na farko kitabul muttafiq wal muftariq littafin al muttafiq wal muftariq na al khatib al baghdadi wa huwa kitabun hafil nafis ce littafi ne wagege mai mai tsada ma'ana mai cike da ilimi da yuja domin nuskhatun maktuta gairu kamila fi istanbul ana samun wata nuska tashi rubutacciya amma ba cikakkiya ba a istanbul babban birnin turkiya a maktabatu as'ad afandi lamba ta 297 za a same shi a rubuce a cikin takarda 239 shine yace a cikin takarda 239 wahiya min awwalil juz'i al-ashir wanda wannan ya kama tun daga farkon juz'i na goma ila akhiril juz'i as-samin as-samin ashar zuwa karshen juz'i na 18 babban littafi ne wa huwa akhirul kitab wanda shine karshen littafin juz'i na 18 wa yujadu qismun minhu ana samu wani kaso na wannan littafin inda Sheikh Abdullah bin Humayd shi kuma min awwalil juz'i as-salis tun daga farkon juz'i na uku ila nihayat aljuz'i at-tasi' zuwa karshen juz'i na tara littafin yana da girma ne da yawa wajen juz'i 18 ne kuma ba wuri ɗaya ba a samu wani bangare ne anan wani bangare anan sannan na biyu kitabul ansab al-muttafiqa al-ansab al-muttafiqa lil hafiz muhammad bin tahir al-mutawaffa sanad sanad as-sabi'a wa 500 wanda ya rasu a shekara ta 500 da bakwai wa huwa li nau'in khas min al-muttafiq wanda shi ya ware shi ne a wani nau'i na musamman na al-muttafiq din ba duka gaba ɗaya ba a gurguje ina son in hada da wannan wal mu'talif wal mukhtalif akwai al mu'talif wal mukhtalif bayan mun ji al muttafiq wal muftariq to akwai kuma al mu'talif wal mukhtalif ta'rifuhu ta'rifin sa alif lughatan a lugha shine al mu'talifu ismu fa'ilin min al-i'tilaf ismu fa'il ne daga al'i'tilaf li'tilafi shine haduwar kai ko haduwar zukata bi ma'anar ijtima'i wat talaqi ma'anar haduwar haduwa da kuma hadewa da juna wa huwa diddul an-nufra da kishiyar gujewa juna ne da kiyaya da juna wal mukhtalif shi kuma mukhtalif ismu fa'il ismu fa'il ne min al-ikhtilaf daga kalmar sabani aka samo shi diddul ittifaq da sabani kuma shi ne kishiyar ittifaki wannan aluga kenan ba istilahan a istilahi shi ne an tattafiƙa al'asma'u awil alƙabu awil kuna awil ansabu hattan wa taktalifu lafzan shi ne a samun sunaye ko laƙubba ko alkuniyoyi ko nisba dangantuwa dangantaka a same su sun yi ittifaki kattan a rubutu ka duba rubutun duka iri daya amma wa taqtalifu lafzan amma da za a faɗa da lafazi sai ka ji abin ya bambanta wannan a lokacin da ba a sa wasali don su can ba ruwansu da wasali wasali dama namu ne mu a jamawa sai an sa wasali muke gane amma su ba ruwansu da da wasali ya sa lambace sawa'un kana marji'ul ikhtilaf fil lafzi في اللفظ أو النطق أو الشكل جي سواء makomar saɓanin da aka samu a lafazi ne ko a ɗigo ko a wasali makomar saɓanin wato saɓanin da aka samu ko ya zama fil lafzi ne a lafazi ne an lafazanta sai ka ji wannan suna daban wannan suna daban ko kuma a nukat a inda ba a sa ɗigo saɓanin ashe a wajen ɗigo ne an zo an yi dungu baka sani ba na nunun ne ko na ba'un ne kun gane da haka in ka kalli rubutun don ko da ko ɗigo ba sai in ka zo ka kalli an yi dungu to sai ka ɗauka nunun ne watakila ba'un ne ko ka ɗauka ƙafun ne watakila fa'un ne sai an zo an faɗa sai ka ji lafazin ya bambanta amma a rubutun iri ɗaya ne au shakal ko kuma a wasani kawai rubutun iri ɗaya ne nan kasara ce nan kuma fataha misali ko nan akwai shadda nan babu shadda amma da yake su ba sa sa wasali ba sa sa ɗigo in ka kalli rubutun iri ɗaya za ka gan shi sai an zo karantawa sai ka ji lafazin ya bambanta lafazin ya bambanta to bambantowar lafazin yana kasancewa ko a lafazin ko a ɗigo ko a wasali shine lambar yake nuna amsilatuhu misalansa salam wa sallam ɗazu na yi misali da wannan salam wa sallam الأول بتخفيف اللام نفرق تاردا يو لام إن تخفيفي باب شدة والثاني بتشديد اللام نبي تاردا يو لام إن شدة با نبي أكوي مسور أكوي كما مصور كتيري وصلين كدوبا كغني أكوي بمبانشي با بمبانشي مسور دا مصور كاكا وصلين ني بمبان تاكوي الأول بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الواو نفرق تاردا يو ميم إن كسرة دا كما دوري سينون da kuma yi mawawun ɗin takfifi a cire babu shadda wasani bi dammil mim wa fathi sin wa tashdidil waw na biyun kuma tare da yi wa mimun ɗin damma da yi wa sinun ɗin fataha da kuma yi wawun ɗin shadda shine bambanta su ha na gaba akwai to kaga na farkon me ya bambanta ba dauke na farkon salam da sallam kaga na lafazi ne amma wannan shi ko menene wasali miswar wa musawwar haka ne to dauke na uku albazar abin nan albazaz wal bazar albazaz wal bazar nan me bambanci ugo ne al-awwal akhiruhu zai na farkon karshen shi zayun ne wa thani akhiruhu ra na biyun kuma karshen sara'un ne sanan dal misali na gaba al-thawri wat-tawri akwai al-thawri wannan nisba ne التوري أه؟ الثوري والتوري الأول بالثاء والراء نفرق أنكر أن تشد ثاء تساء دراء والثاني بالتاء والزاي نبي عندكم تاء دزاي kaga in ba dan duga digan nan ba za ka gane ba in ka kalla za ka ga kawai khatt din iri ɗaya ne amma kuma ya bambanta a abin nan a dugo har wasali nan babu bambanci dige-dige ne kawai suka bambanta nan fa'un ne nan kuma mai ta'un nan ta biyun ra'un ce ta gaban zayin ce kawai ɗigo ne ya bambanta amma har wasalin iri ɗaya ne ba bambanci a sauri a tauri har wasalin iri ɗaya mu fahimta to shine gaba ta uku yace hallahu dabitun shin wannan ilimin yana da wani dabit da ake wata ka'ida da ake kiyayewa ake gane shi da ita wani wani dabit wata ka'ida alif yace aksaruhu la dabita lahu yawa yawan sa bai da dabit li kasarati intisharihi saboda yawar yawan watsuwar sa abu ne wanda yake ya watsu da yawa wa inna ma yudbatu bil hifz kadai ana kiyayewa ne ta hanyar hardacewa ka je da malamin ya faɗa ka hardace wa kullu ismin bi mufradihi kowane suna ana hardace shi shi kadai din sa kullu ismin bi mufradihi kowane suna shi kadai din sa sai a kiyaye shi da kyau wajen faɗa a faɗe shi daidai ba na biyu minhu ma lahu dabit daga ciki kuma akwai wanda yake da dabit wa huwa qisman wanda yake da dabit din ya kasu gida biyu awwalan na farko ma lahu dalitun bin nisbati li kitabin khassin aw kutubin khassa wanda yake an sa masa wata ka'ida in an danganta da wani littafi keɓantacce ko wasu littattafai keɓantattu mislu an taqu an naqula misalin mu ce inna kulla ma waqa fi sahihain wal muwatta wannan misali ne mu ce duk sunan da ya fado a cikin bukhari da muslim ko a cikin muwatta malik ya zo da wannan rubutu na yasar inda mun ga haka ya'un da sinun da alifun da ra'un inda mun gan shi haka a rubuce to fa huwa bil musannati thumma al muhmala to ba dauki dabit guda daya duk sunan da ka ganshi haka to ka karanta shi bil musannat da ya'un kenan mai digo biyu ita ce musannat mai digo biyu thumma al muhmala sannan sinun muhmala wadda ba ta da digo yasar kenan sai mu karanta shi da yasar in dai har ya zo a mai bukhari da muslim in ka ganshi haka to ka'ida ka karanta shi da yasar sai a sa masa wannan dabit din illa muhammad bin bashar in banda muhammad bin bashar shi ma muhammad bin bashar din haka zaka gani cire digon ka cire diga digan nan na shinun ka cire ba'un shi ma dai kamar yasar din ne ba ku gane ma saboda nan akwai digo su can ba a sa digo to yanzu cire ma yasar din nan digo biyun nan ka cire wasullah sannan ka zo bashar din nan bashar ka cire ɗigon ba'un da ɗigon shinun ka cire wasu la za ka ga iri ɗaya ne gane ya ce to amma shi in kaga muhammad bin bashar to wannan rubutun da za ka gani karanta shi da bashar kaka karanta shi da yasar shi kaɗai ne za ka karanta shi da bashar amma in ban da nan duk inda kaga wannan kalmomin haruffan sun haɗu to ka karanta su da yasar to wannan dabit ne to misali sai a bada irin wannan dabit fa huwa bil muwahhada in ka ga bashar to karanta shi bil muwahhada wadda aka yi mata dugo daya ita ce ba'un summa al mu'jama sannan shinun mai dugo wadda aka yi mata dugo uku to wannan kaga a babit ne sannan malahu babitun alal umum wanda yake da babit tare da gamewa alal umum ba tare da an hassase wasu littattafai ba kaga wancan an hassase bukhari da muslim da muwadda wannan kuma alal umum ay la bin nisbati li kitabin aw kutubin khassa ba tare da an danganta da wani littafi ba ko wasu littattafai ke bantattu mislu an naqula misali musa ka'ida musa dabit mu ce sallam kulluhu mushaddadun mushaddadul lami duk inda kaga sallam a cikin littattafan hadisi to ka karanta shi tare da yawa lamun din shadda illa khamsa in banda guda biyar su guda biyar in ka gansu to kada ka sa shadda summa tazkuru tilka alhamsa to sai ka ambato guda biyar din nan summa nazkur summa nazkuru tilka alhamsa sai mu ambaci guda biyar din nan guda biyar din nan kuma zaka ga malamai suna ambato su akwai baban abdullahi bin salam sahabban manzon Allah wannan to in kaga abdullahi bin salam karka ce salam shi yana daga cikin wanda aka togace wanda illa din nan ta togace baban abdullahi bin salam karka ce salam ke baban abdullahi bin salam sannan akwai muhammad bin salam al-bukhari muhammad bin salam kaka ce salam yana cikin wanda aka togace muhammad bin salam al-bukhari wanda shi an yi sabani wasu na cewa salam wasu na cewa salam amma salam din shine daidai na uku salam bin nahid wanda at-tabarani yake kiran shi salama dan a gane sai sa salama sa ta'ut ta'anis amma shi ma salam ne salam bin nahid shi ne na uku na hudu akwai kakan muhammad bin abdulwahab bin salam akwai muhammad bin abdulwahab bin salam al-mu'tazili ba muhammad ibn wahab wanda kuka sani wannan ba ga wannan ba shi ma yana daga cikin wanda aka sani sai dai shi mu'tazili ne ba mu'tazili ne al-jabba'i to kakansa shi ma sa in ka ganshi ka karanta shi da salam sai na na na biyar ko shine salam bin abi bin abi bin abi haqiq akwai salam bin abi haqiq to wayannan guda biyar din in ka gansu karanta su da salam wasu na ƙara na ƙara salam bin mishkam salam bin mishkam wanda sana'ar giya yake yi a lokacin jahiliya da musulunci ya zo sai ya musulunta sai ya bari kun gane to wasu na karanta shi da salam bin mishkam amma dai abin da yake ma'aruf shi tare da shadda ake karanta salam bin mishkam to masu zuwa da shadda din su suka fi yawa to sai aka sa babit duk inda kaga salam din nan ya zo to karanta shi da shadda in man da biyar din nan su kaɗai ne zaka karanta su ba tare da shadda ba shikenan kaga wannan babit ne to ana ana samun irin wa'annan wannan babit din sauran kuma babu babit sai dai kawai ka ji yadda malamin ya karanta ka rike a gaba na hudu ahammiyatuhu wa fa'idatuhu muhimmancin wannan ilimin da fa'idarsa ma'rifatu hadha an-naw' min muhimmati ilmin rijal sanin wannan nau'i na ilimi yana daga cikin muhimman ilmummuka na sanin mazajen hadisi hatta qala ali ibn al-madini har sai da ali ibn al-madini wanda malamin bukhari ne yake cewa ashaddu abinnan ashaddu at-tashif ma yaqa'u fil asma' ya ce mafi tsananin kuskure shine irin kuskuren da yake faruwa a cikin sunaye a rubuta sunan ba daidai ba ko a faɗe shi ba daidai li'annahu shay'un la yadkhuluhu al-qiyas saboda shi suna qiyasi baya shigar sa in kalma ce ta larabci in kai balarabe ne kana iya shiga ka duba ka gane fi'ili ne ko fa'ili ne ko ka dibi tarkib dinsa ka dibi kalma ta gaban shi da ta bayan shi ka kalli siyakin sai ka fahimci kalmar wace kalma ce amma shi suna baya da wannan kiyasin sai da aka faɗa shi bai sama ake fahimtarsa ta hanyar sauraro ake gane suna baya da wani kiyasi irin na sarf a ce ai wannan a sarfu za ka yi kaza ka yi kaza kaza bai da wani mizani na sarfu bai da wani kiyasi na sarfu wani kiyasun sarfi bai da wani kiyasi a sarfu daka in aka yi kuskure wajen rubuta suna to kuskuren ya tafi kenan amma in kuskuren kalma ne wani da ya zo karanta sai gane wannan kalmar tashifi aka samu ba haka ya kamata a rubuta ta saboda in ya kalli siyakin zaka ga baya miƙewa da da abin nan larabcin baya miƙewa to sai a gyara amma tashifi a suna ya fi komai illa an gane ko yace li annahu shay'un la yadkhuluhu alqiyas wala qablahu shay'un yadullu alayhi wala ba'dahu ba wani abu da yake kafin sa ko wani abu da zai biyo bayan sa da zai nuni zuwa gare shi amma in kalma ce ta larabci abin da yake gaba da abin da yake baya shi zai nuna wace kalma ce kowace kalma abin da yake fiddo ta a gane wace ce abin da yake gabanta da abin da yake bayanta amma shi suna abin da yake gaban shi ko bayan shi baya fito da shi baya nuna me ake nufi da shi sai da in kaji yadda aka fara ina fatan fahimta wa fa'idatuhu haka kuma fa'idarsa tumakkinu fi fi fi tajannubi al-khata tana ba mutum damar kauracewa kuskure wa adamin wuqu'i fihi da rashin afkawa cikin kuskure wannan shine fa'ida tashi ta biyu sai gaba ta ƙarshe gaba ta biyar ashhurul musannafati fihi mafi shaharar littattafan da aka wallafa a wannan a wannan bangaren alif na farko akwai al-mu'talif wal mukhtalif li abdul ghani bin sa'id sannan akwai na ba na biyu akwai al-ikmal libin makula al-ikmal na ibn makula wannan ya rubuta shi amma bai gama rubuta shi ba Allah ya mishi rasuwa sai almajirinsa ya karasa ya ce wa zailuhu akwai zail ɗinsa wutsiyarsa kenan kamar karashinsa li abubakar bin nukta abubakar bin nukta shi ya kammala shi shi littafi ne wanda yake mai kyau littafi ne wanda yake mai kyau sosai al-ikmal na ibn makola da ya rubuta bai zo karshen shi ba sai abin nan abubakar bin nukta shi ya karasa shi wannan su ne littattafai dai mafi shahara a wannan bangaren mun zo darasi na gaba ma tashi al-mutashabih insha Allah da fatan abin da kuka faɗa daidai da ba mu lada kurakure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah